أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر إداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وصفة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقداج فريد الداري على الإطلاق خاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومردي وقائدي وفهدي ومن الآزي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗaya a cikin karatun jawahirul ma'ani min furubati mumidduna alal itlaqi shehana ahmad bin muhammad at-tijani Allah man ta'ana bihi muna magana akan soyayya shaujani yana bayani akan nassin alqur'ani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ayar ka karanta ta yafi so nawa amma ka fahimce ta kamar yadda shauci ne kawo ta wannan fahimtar kuma fahimta ce wadda baka isa ka ce ta samu nukusani ba a'a a cikin aliyar darajat ne saboda yana daga cikin waliyan ma daga cikin aluna ne shine shugabansu ma a ciki to saboda haka kowanne ake son a ji me ya fahimta da nassin alkur'ani me ya fahimta da nassin alkur'ani kar mutum ya rudi kansa wajen fassarar alkur'ani duk duniya ba wanda ya fassaranta alkur'ani sai manzo Allah fassaranta alkur'ani duk duniya ba wanda ya fassaranta alkur'ani sai manzo Allah kowa yana fassaranta alkur'ani ne a matsayin wallahu a'lamu amma ana itibari a duba a gani in ya zamo ma'ana bi ra'ayil mahmuda ne yuhumadu wa bi ra'ayil mazmuma yuzammu in ya yabi in ya fassaranta da ra'ayil mahmuda yuhumadu ala fi'lihi Allahu yashkuruhu wan nasu yatba'ahu wa hadha huwa al-aslu fi tafsir al-Qur'an tawdihan ما فتح الله وما فتح الله للناس وما عرفه به da shi ake amfani kaga in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske Allah kuke so fattabi'uni to ku bi ni ku biwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in kuntum tuhibbuna Allah idan kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni ku bi manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan yana nuna maka cewa ba za ka iya bin Allah ba sai ta jikin annabi Muhammadu. Haka Allah ya ajiye saboda shi ne sharaɗin. Saboda can kuntu kanzan mahafiyan lam'ura falamma halaktu halkan fata arrabtu bihi fabi arafuni. Eh, fabi arafuni da wannan bawa ne to wani bawa ne fattabi'uni waye ya faɗi wannan nassin yana cikin alkur'ani ne ne in kuka yi haka kuma kuna dina yuhibbukumullahu bi ma'ana a'takumullahu min fuyudatihi min asrarihi mawahibihi minanihi fada'ilihi azi ta'zimukum wa kullu shay'in Allah zai baku amma sai annabi manzo Allah ma'ana ɗauki manzo Allah huwa kanzun shi taska ɗin ne taska ne domin a cikinsa ake samun duk abin da ake nema kaga kanzun a cikinsa ne domin shi ne izu buwaya duk a cikin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama idan kun yi haka to Allah zai muku wannan to sai aka raba shin menene soyayya soyayya sai ta zama kashi hudu kashi na farko akwai muqaddasa muqazzatul muqaddasa kashi na biyu akwai ala'i kashi na uku wa akwai muminai alladine yuminuna wato na hudu sune wanda suke son Allah ba dan jibili ne wannan shine matakin farko da yake shiga jikin kowane dan adam kama a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce jubilatul qulubu ala hubbu man ahsana ilayhi an tilasta wa zuciya ta so wanda ya kyautata ma ka ji an ce maka sai musulmi to haka to wannan jibili ne muhabba na jibili ne eh ba ba sai musulmi ba ko dabba ne kake kyautata masa zaka ga yana son ka ka gani balle mutum balle balle balle balle kenan ashe kowane abu in ka kyautata masa jubilatul qulubu ala hubbi to wannan shine soyayya na hudu shine a maratibul jabliya jubila ne badi'a ce ta soyayya to wannan shine shehu tijani ya faffasa kowanne ga kujeransa saboda wannan aluna kuma sai sake bayyana maka ka gane shin soyayyan nan kowanne ne annabawa suka yi magana a kansa kowanne ne suka yi tallan Allah ka san Allah da wannan mafiya yawa duk annabawa da suka zo sun zo da sun yi bayani akan ka so Allah amma in za ka so Allah ina za ka tsaya ala'ihi ala'ihi sai imani bihi ala'ihi imanun bihi waye ya zo da takadisi shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yazo da wannan in za in kuntum tuhibbuna Allah to muhabba din ta'azima aliya aliyatul martab sayyidina rasulullahi ne yazo da shi saboda dukkan sunuwabu ne mai aiki shine mai liwa'ul hamdi a hannunsa wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama watakila anan ana son a nuna maka ka gane wai tun farko wa ake son ka gane annabi Muhammad ne ake son ka gane shi ake son ka gane shine Allah madaukakin sarki yake faɗa wai tsakanin Allahu misaqahum sai ce wa minka wai tsakanin Allahu misaqahum sai ce wa minka to daidai yake da wannan eh wai tsakanin Allahu misaqahum da Allah ya dauki alƙawarin su su suwa annaba sai ce wa minka daga kanka sai ce wa min nuhi sai ce kuma annabi nuhu tare da annabi nuhu shine farkon annabin shari'a daga kan annabi nuhu kuma sai aka dinga jera wanda suke biye da annabi nuhu amma wai zaka sallahu misa qaum sai ce wa minka sai ce wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa kaga ulul azmi min rusuli guda biyar ne amma ubangiji ya fara da manzo Allah ne to ashe in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni sirrin takadisi muhabbatin zatil muqaddasa daga wajen sai na rasulullahi ya taso wa huwa imamuhum wa huwa imamuhum Allah ya sayantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to muna daifa ta hudu daifa ta jibiliya wa ma daifatu rabi'a daifa ta hudu wa hum kuffaru sune soyayya na kafirai fala hadda lahum fi mutaba'ati sallallahu alaihi wasallam ba su da rabo cikin bin annabi Muhammadu so shine shine mataki na hudun ba su da hazzi kaga shi kenan ba za ka fahimci Allah ba sai ta hannun annabi Muhammadu in ka kama Allah ko ta ko ina ka kama Allah ka cire annabi ka ajiye to kaga an fadi kamar yadda farko tafiyan izala suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma manzan Allah suke cewa ba annabi Muhammadu saboda aka ce manzan Allah akwai kambamawa akan annabi suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da alqur'ani ne to tunda ya zo mana da alqur'ani shi kaman matsayin leta ne leta ne shine emblem letan shine alqur'ani to tunda aka kama alqur'ani sai a jefar da me emblem din to manzo Allah haka shugabansu na farko ya fassaranta wannan kuma kasar din yana hannu to kaga ai daga nan sai ka gane yaya suka fahimci annabin ya suka fahimci annabin eh manzo Allah Qur'ani shine risalan kenan shi kuma manzo Allah shine a emblem to tunda ya kawo to sun rike alqur'ani sun watsar da shi ma'ana manufansu sun kama Allah ba sai da shi ba babu mutumin da ya kama Allah babu shi babu shi ne abin da muke ta fama tun daga yawon lahadi ilal mahadi eh muna nan akan wannan shi ne ba za a fasa warwarewa ba idan mutum ya faɗi abin da ba daidai ba dukka ɗansa ma sai ya zo ya ta shi saboda ilimi na Allah ne ba na gidan wani ba ne Allah ne ya sa aikin a hannunka don ganin damansa don ka yi daraja shikenan kawai wannan shine babu wani abu Allah ya sa abin ne a hannunka don ka yi daraja in Allah ya ga dama wuf sai kwashi abin a hannunka sai mai da shi wani guri eh Allah yake yi to ashe nan zai nuna maka annabi Muhammadu shi ake kama handai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha ka gani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun sai Allah ya dawo da komai ya mayar muku da shi wajen Annabi Muhammadu uswatun fi rasulillahi koyi dai na wajen Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam la karkana nakum wanda yake son ya kai ya dawo nan amma me liman kana yarjullah wanda Allah yake kauna wal yawmal akhir da ranan karshe wa zakarallahu kaseeran ya mace Allah kuma da yawa to duk wanda ya fuskanci Allah ba annabi to ba zai kai ba duk wanda ya fuskanci Allah ba annabi a ciki ba zai kai ba eh shi yasa duk sufayen duniya idan su akan annabi Muhammadu ne duk sufayen duniya idan su akan annabi Muhammadu ne shine maganan da nake faɗa zan ƙara faɗawa duniya in dai ba Allah ya sa ka daga cikin almajiran sufaye ba ko ka zamo izalawan mulki kake nema in ma baka san neman mulki kake wato ana neman mulki da kai ne domin an sayar da an sayar da duniyan ne an sayar da lahirar ne ana neman duniya in ma izala tu kake nema mulki kake nema ya za a yi ka mallaki ƙasar ne ya zama ku kuke sarrafa shi saboda wanda kuke jin haushin su ku yanke musu hukuncin kafirci ko kaza ko kaza ko kaza ko ka zamo shi'i mulki kake nema ya za a yi ka zo ka ce duk wa'innan mutane ba za ka yarda da su ba sai wa'inda yadda kake nema mulki ne wanda ya zamo sufi ko yana tare da sufaye Allah yake nema da annabi Muhammadu ba za ka same shi cikin wannan ɗimuwan ba in baka gane na farkon ba yanzu na faɗa fassarar da na faɗa akan abinda Sama'il Idris ya faɗa a kan manzo Allah ya ce shi emblem ne tunda ya zo da alkur'ani qur'ani shine risala in aka rike in aka rike wannan yayi kaga annabi Muhammadu bai kai ba kenan in ka in ka lura kana da hankali an bashi nukusani cikin tafiya idan ka koma bangaren izalatu zaka ji iyayen manzo Allah za ce yan wuta ne a tsaya duk wani bala'i a nan za su tsaya gashi Allah ya ce wa makuna mu'adhibina hatta nab'asa rasula suka ce ba ruwan su nassin qur'ani bai musu amfani ba kuma babu wani mutumin da ya zo ya shiga wuta tunda akwai ashabul fatarati wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi shi a cikin lungu ba bai taba tashi ya je ko ina ba malamai suna masa kikkiawan zaton in dai bai taba jin akwai wani abu annabi ya zo ba to ba a ba a yi masa hukuncin da ake yi saboda eh isuwa labarin ya zo maka kaki to anan ne shi Allah baya zalunci Allah baya zalunci wasu ka ce a ba a wannan zamanin ba ne kuma an yi zamanin babai buhari kwanakin baya can akwai waɗansu a wajen adamawa wanda suke kan dutse ba san da waɗansu halitta ba ban da su ba san da waɗansu halitta ba an je za a taimake su ma suna gudun mutane saboda ba san da wasu halitta ba to irin wa'annan kana zaton kawai da ka yi su ka zuba su a wuta kai kai wutan kai ka yi su Allah ba san su ne wanda kaga Allah ya shi yana san shi akwai kujera ne daban-daban kowa da irin aikin da aka turo shi yi sannan idan ka koma ka ce shi'i to za ka ga kana zagin iyayen manzan Allah sabon manzan Allah ne wannan su kuma mafi yawa iyayen manzan Allah suke zaga wanda ga shugabansu ɗaya daga ciki ya fito ko da yake wasu daga ciki sun fito sun karyata amma tafiyan kenan matafiyan kenan a wahadiyanci iyayen manzan Allah ‘yan wuta ne ba za ka samu wannan a cikin ɗan ɗariƙa ba in ka samu to ya tafi yawon karuwanci ne ya tafi yawon karuwanci ne ba aikin shehu tijjani ba ne ba aikin shehu ibrahim ba ne ba aikin shehu abdulkadir jilani ba ne ba aikin shehu usman dan fodiyo ba ne duk a duba littattafan ba za ka samu irin wannan ba duk a duba littattafan sufaye ba za ka samu wannan ba amma ka duba na wahabiyanci za ka samu in ka duba na izalanci za ka samu in ka duba na shiyanci za ka samu amma ba za ka samu na sufaye ba wannan ya sa kowa in ya zo sai ya gama gudunsa sai ya zo ya ce ya gane ya dawo baya sai ya gama gudunsa saboda kullum alhaƙu yu'ula la ya alu alaihi gaskiya ita ce take ɗaukaka ba abin da yake sama ba abin da yake hawa kanta Allah ka tsara mana son manzo Allah kaga ashe kenan hidaba idan kaga mumini yana in kaga kafiri yana son Allah amma ba hazzin bai samu hajjin annabi Muhammadu ba, don haka soyayyarsa ba ta amfana ba. Soyayya tana nan amma ba ta amfana ba. Wala ya tawajjahu lawul hida, babu hidabi, shi ne Allah ce, fattabi'uni ku bi ni, ni manzo Allah. Kaga manzo Allah bai cika nuna kansa ba, amma kaga nan, fattabi'uni ni abini. In kuka bi ni, yubikumullahu, Allah zai so ku. don Allah ya sauku shi soyayya kana bawa abin da kake so abin da kake so abin da kafi karfinsa za ka bawa mutum abin da kafi shi yasa za a yi ma baye baye yubikumullahu Allah zai muku kyautan da irin kyauta a matsayinku irin yadda yi wa annabinku annabinku fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdi ma awha Allah ya bashi abin da ya bashi ba wanda ya san menene to yuhibbukumullahu Allah zai ba ku kuma abin da zai ba ku in kun so manzon Allah bi ma'ana kuma kun rayu da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kun amfana da amfanuwan sayyidina rasulullahi Allah zai kalle ku a kallon da yayi wa shugaban ku shine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wannan duk tanan ne ake ganewa yanda ake samun jilin an jilin su zama mutma'innina mubarakina wanda duk suka tafi suka kai wajen Allah lafiya da wannan ake samu waye gafar lakum zunubakum kuma Allah ya gafarta muku zunubinku huwa li'alil maratibi salasi wannan dinnan martaba na uku shine almuminuna nan shine waye gafir lakum zunubakum amma wancan ai ba su fi annabi ba inda ba su fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu to kaga an maida karatun ya koma ga masu martaba na uku kenan a cikin wanda suka yi imani da manzo Allah ba masu ala illahi ba alladina yu'minuna bihi kenan walaysa li ahli almartabati arrabi'a hazzun su na uku na hudun ba su da azumin hadal hidabi da waye gafir lakum zunubakum gafarar zunubu ai da annabi Muhammadu ne kaga anan an sake nuna maka darajar manzan Allah ne manzan Allah kan nama in kana sa Allah ya gafarta maka zunubi to da wajen annabi Muhammadu to sai ya gafarta maka in ko ba haka ba an barka kana nan tsakaninka da Allah to tsakaninka da Allah to amma annabi ya shiga shine zaman lafiya in babu annabi a cikin abun to abun ba zai yiwu ba to kaga wannan shine daidai da Allah yake cewa manzo Allah ka ce musu wa kuntum ala shafa hufratin minan nari ku fa kuna kan tozon wuta ne kasan kan wuta ne hukun kuna kan tudun fa an kaza kun min hani nake tsamar da ku to ai tsamar da ku din bi na ne so na ne yarda da abin da nazo da shi shine shi ne manzo Allah ke kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake qalu ya rasulullahi wa man aba waye da yake ce man ata'ani da khalal janna ka gani wa man asani faqad aba wanda yake na ce yayi yaki to kaga shi yake da kansa to kaga duk komi na Allah a jikin Annabi Muhammad ne babu wani abin da za a ware shi lahazatan ba maganan baki ba kalma mummuna ka ce wa rigan annabi kuda ya sauka a jikin annabi Muhammad ka fita daga musulunci ka ce annabi Muhammad ya yi hamma ka fita daga musulunci balle ka nasarta iyaye manzo Allah da wuta la tuzunar rasula kar ku cutar da manzo Allah akwai izaya da zaka ga mutum ka ce babanka dan wuta ne da manzala yana nan alaƙai da lahayaki a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ana sauka da alƙur'ani yanda aka tsine wa utullin ai sai mun ji tsino wanda za a yi wa sujadu tsinuwar sai ta kai ni haya saboda haka Allah ba a taba in ta Allah baya kaunar ka to zai haɗa ka faɗa da Annabi Muhammad yanzu shi wannan jin daɗin duniya ne an ziga shi an mar kabar bari babu wanda ya kai shi yake gani a garin su ba wanda yake jin kunya yayi abin da ya ga dama ko yana yin abin da ya ga dama ko an yarda shi ko ana ganin ya san hadisi in ya zamo dan ba'ura in dai Allah baya son ya maka gafara to sai ya ka faɗa da Annabi Muhammad in ka taba Annabi Muhammad Allah ba zai barka ba amma sai ka taba Allah Allah ya kyale ka amma baka taba Annabi Muhammad ya kyale ka ba saboda wa'adi tsakanin Allah da manzon Allah ka kare ni in kare ka to wanda yake tallan a ga illan manzo Allah wannan ba dan iska bane a cikin sinannu eh dan iska ne a cikin sinannu domin mutanen da za su halaka saboda sun yarda da shi ai suna da yawa kuma babu tausayin al'umma Allah ya kiyaye mu Allah ya Allah ya kiyaye mu eh shedan shedani ne mudilli mai batarwa ba mai shiryarwa ba eh tunda kaga har aka kai muhallin sani yana yana fada an taba iyayen annabi Muhammadu ai ka san lalacewa ya kai lalacewa ka san da ya kai wanda mu muna ganin gyaran su sai an yi nisa sai an yi shekaru ana gyaran tafiyan su su kansu amma so gane wannan illa ne dubi mutanen Kano wasu da daurawa shi ma ya ce ya ji an taɓa iyaye manzo Allah sai ya ji ya girgiza wannan ko iya wannan ai mun ci riba mun gode wa Allah yawa domin mu hadafin mu ko ana ganin mu muna da illa muna da irin illa ba wai ba mu da shi ba amma dai ba dai mu tsaya akan Annabi Muhammadu a samu wani illa ba wata kila tsakanin mu da kai wani illan fa gara tsakaninka da Rabbul Izzati akan manzo Allah a wajen Allah Allah kiyaye, Allah kiyaye. Wa ƙaunar na fi ma ta ƙaddama, abin da muka faɗa ji shauti ya ne abin da ya gabata, wa mu da aka yi da fi umumin hadal muhabba, su kafirai sun shiga cikin wannan muhabban ne na farko wannan na jibiliya, ai al-kuffar ilaha al-ibaratu yu'aridu hadha alladhi dhakarnahu yana mu'arada da abin da muka ambata daga baya na ahlul zahiri fi kaunihin waka annas alal kufri fi kitabillahi cewa maganar su ai nassi ya faru akan kafirai cikin littafin Allah annahum ada Allah makiya Allah ne eh haka ne la tattakizu adu adukum awliya shi da yace ban mance da wannan ayan ba amma bari ku ji yadda abin yake shi ma dama shi fauka kulli zi ilimin alimin ne eh kowane malami akwai malamin akwai malamin sa yace ba mu ba ma cewa su ba aduwallahi ba ne aduwallahi ne amma akwai soyayya na ƙasa wanda dole suna son Allah kamar wa in min shay'in illa ya yusabbihu bihamdihi tunda aya kan sai tashi wa in min shay'in illa ya yusabbihu bihamdihi to ya za a yi ka gane wanda yake bautan gunki ma yana tasbihi wa Allah in kuma kace ba haka to ka jahilci Allah kenan kuma ga wani aya ma kusa kusa wanda yake ba mutane wahala azzani la yankihu illa zaniyata za ka samu malamai da yawa sun tafi amma kuma su fahimci ayan ba amma kuma amalanta su ne malama watakila ma su ne manyan malamai a garin azzani la yankihu illa zaniyata aw mushrikata wa umri ma zalika al mu'minina azani la yankiuto shi nassin qur'ani yana zuwa wani lokaci a loga wani lokaci zuwa istilahi wani lokaci yazo kuma a ramzi magana ɗaya ce amma sai canza maka kala sai ka fita daga wannan gudun ka da wannan tukunin ka gane azani la yankiu illa zaniyati in ka fasaranta shi da mazinaci baya aure sai ya auri mazinaciya to za a iya samun matan da take zina mijin baya zina za a samu mijin da yake zina matar ba ta zina to in ko ka tafi akan haka qur'ani yayi kuskure kenan eh haka ne dole azani la yakiu illa zaniyatu nikahu anan lugha dai mazinaci baya zina sai da mazinaciya auren ne aka sashi a bangaren zina saboda annikahu ad-dukhulu ne ad-dukhulu mazinaci da mazinaciya siffan zina da na aure duk abu ɗaya ne to sai aka mishi ana to irin wannan ne yana zuwa cikin alkurani da yawa eh amma ba a nufin cewa in ka taɓa yin zina to ko ka yi zina to matar da ka aura dole mazinaciya ne ba haka ake nufi a lokacin da kake zinan ne ka auri mazinaciya shine ma'ana auren a nan lugha ne ba islahi ba ne eh mazinaci baya zina sai da mazinaciya to ba wai in kana in ka auri mata min ka taɓa yin zina saboda haka in ka auri ko matar ta taɓa yin zina in ta auri mumini to shi ma mazinaci ne ba ba haka ba ne to ka kuwa ai da yawa waɗansu na tafiya idan su rufe akan wannan fassarar ne kuma ba haka ba ne eh shi yasa qur'ani yake da wahala ziwujuhum ji manzo Allah ya ce to ban mance ba kar a ce ai wai ai mu'arada la tattakizu aduwa adukum awliya a cikin suratul mumtahanat wa qawlu zalika jazaa'u a'da allahi a'da illahi annar lahum fiha darul khuld yace to bari ku ji amsan wannan din wal jawabu an hadha anna al halqa kulluhum jumlatan wa tafsilan dukkan halitta gabaki daya jumla wa tafsilan alama shi'atul ilahiyya ko yana tafiya ne alama shi'atul lahi kana buruzu man ma harajat minhum zarratan an hadha minwali dukkan wanda ya fito ba wanda ya fito ko da ƙwayan zarra ne ya fita daga cikin mashi'a Allah wai shi nashi daban ne a babu babu walan san mahabbatullahi fil wujudi soyayyan Allah ba ta kasance ba cikin samuwa illa tafsil dole ne a rarraba shi tafsil mashi'ati tafsili ne na mashi'a yadda Allah ya so wata hasisiya da yi mata itisasi wa qarqun na qaddamna mun gabatar annal mahabbatal ma'hudata shi soyayya wanda na alƙawari fi haqqil halqi cikin haƙƙin halitta shine muke maganan cewa kafirai ma suna son Allah dole su ne karhan dau'an au karhan dolen su ne saboda ya abuduna Allah ya yasjuduna lillahi wa ya abuduna haufan wa tsama'an dolen su ne karhan wa dau'an dole sai sun bi Allah haka dole sai sun bi Allah haka min shiddatul wudu'i bi shay'in tsananin shiga cikin wani abu wa shiddatul ta'ashiqi ko kuma kwadayi wa shiddatul maili ko kaucewa ila ittisali bil matsalubi su sadu da abun nema ittisali bil matsalubi su sadu da abun nema wa ma yatabi'u zalika da abin da zai ga wannan mina shigufi na daga rufi wal itiraki da yagawa bi shauki da soyayya kullu zalika musayidun ala zatin layi ya nisanta ya zamo korarre daga zatin Allah an yi hillafiya Allah ya saukar wa Allah da irin wannan هذا الامر wannan al'amari liki amal barahin alqati'a ce mun yi shi ne saboda kafa dalili yanke ala nuzahati zati saboda tsarkake zatin Allah almuqaddasa mafi daukewa an hada minwali ta wannan hanya wai ya dulu jalabu tilkar barahin za mu kawo muku dalilai kuma za mu tsawaita dalilan za mu kawo muku ku bambance tsakanin wancan da wannan yawa la ta saki aruwa dukun auliya malaman zahiri ne ke mayar musu da amsa kuma nan church din yawa ku ji mu ga yadda abin yake ma'ana ku dawo in ba ku da gilban kai ku zamo almajirai ku fahimci yadda abin yake yace wal mani fi zatil muqaddas muqaddasati abin da yake mani cikin zatil muqaddasa an hadal umur daga wannan al'amari al'awal na farko min shiddatil wudu'i li shay'in tsananin shiga cikin wani abu wa shiddatu shagabi bihi ko abin da zai lullube shi wa talabul ittisali bihi ko neman saduwa da shi annad da'i lizalika wanda yake fulici da wannan huwal iftiqaru shine mabukaci ila zalika shay duk wani mai neman wani abu to mabukaci ne saboda haka ba Allah bane al mahabubu abin so wata hasilul manfa'ati da iftiqar ila zalika shay shine bukatu zuwa ga wannan abun al mahabubu abin so wata hasilul manfa'ati bi ko ka neman amfanuwa da abu ko aw dafa il mudarrat bi ko ka nemi wani abu ya ture maka wani abu wa zatul muqaddasati shi zatul muqaddasa ganiyatun an hada ya wadatu ga barin neman wani abu a bashi ya taimake shi ko ya kore masa wani bala'i is huwa ganiyun anil alamina domin ya ya wadatu ga dukkan alam abin da ake nufi da alam duk abin da ba Allah ba fa la yahillu bi shay'un min hadha al-amr wannan babu wani abin da yake sauka a kansa ko ya halatta akan irin haka daga wannan lamari wal amru sani lamari na biyu ma alai zatul muqaddasati abinda zatul muqaddasati yake kansa min azamati buwaya kibriya ubangiji mutakabbiru ne izzu buwaya jalala jalala ulun daukaka wa kullu hadhihi sifatu zatiyatun wannan dukkan sifa na zatin ubangiji ne guda biyar dinnan al azamatu wal kibriya wal izz wal jalal wal ulu wa kullu hadhihi sifatu zatiyatun zati wa kullu hadhihi sifa wannan sifofi iktabat li zati al aliya ta hukunta wa zati al aliya Allah yujadu shay'an ma'aha ba za ta samar da wani abu tare da ita ba saboda azimu ne to ya nema abu a wajen dani ko mutakabbirun ne kibriya'u ne ya nema a wajen halku buwaya ne ya nema a wajen wanda bai da shi jalala ne ya nema a kan wajen dani'i ulu ne ya nema a kan wajen sayi'ul halki babu wannan sifofin duk suka kore maka komi na zatin Allah wanda babu wani abin da zai shiga wajen zatin Allah balle ya taimake shi sai dai Allah ne da abin kawai Na'am, wa ukula hajji sifatu zatiya, wa kullu hajji sifa, wannan sifofi irtabar da zatil aliya ta hukunta wa zatil aliya Allah yujadu shay'an ma'aha. Ba za ta samar da wani abu ta da ita ba, fadalan an ta tace ila shayin, balle a ce tana bukatan wani abu. Wannan na biyu kenan. Wal amru salisu, lamari na uku, na zatu zati al'aliya, tsarkakan zatinsa maɗaukakiya, an ta a ahwali. wajen bibiyan halaye alaiha fala ya tsara'u alaiha ta gayyaru babu wani abin da zai bijilantar a kanta wajen juyi jirkita fi lahazatin minan lahazati daga daga kiftawa daga cikin kiftoci bal hiya ala wasfil qa'im a sifa ne qa'imun biha wanda yake tsaye da ita la tanfakku anhu wanda ba ta rabuwa da ita wala ta tagayyaru anhu bi hali kuma ba ta canzawa da kowane irin hali walizalika waliza ya kudu sallallahu alaihi wasallama anan ne manzon Allah yake faɗa fil hadisi a'udhu bi ridaka a'udhu wannan a'udhu altaji'u in ka fasaranta shi da ina neman tsari yayi in ka ce kuma na fake yayi magana ɗaya ne shi yasa da aka ji wani wani sahabi wata take cewa a'udhu bi rasulillah in larabcin ka bai nisa ga gaje ka gani ko wai tana neman tsari da annabi ba tana neman tsari ba ta yarda da annabi ba tana neman tsari annabi ya tsare ta shine ma'ana eh altaji'u eh altaji'u ne bi rasulillah na fake da manzo Allah amma karin farko larabcin ka karami ne tace a'udhu bi rasulillah ka gani ko annabi ma yake neman tsari da shi ba yana neman tsari da annabi kariya amfani da shi ba ne yana neman tsari da annabi ya tsare shi ne mafaka ne ga larabcin zai zo kalma ɗaya amma kuma yana da ma'anoni wanda za su ɗauki abubuwa a uzu da ridaka ina neman tsari da yardan ka din su hudu ka karfishin ka ishafe ne ka gani wa arada sallallahu alaihi wasallam bi ridan ka gani sai manzo Allah ya yarda da yarda ma alaihi zati ai rida shine zatin sa yake al-muqaddasa min sifatin zatiya daga siffa na zati al-mutaqaddima wanda ta gabata wa kamalul gina fiha da cikan wadatuwa fiya an jami'i daga dukkan al'alamina alam fa innahu wasfun wannan siffa ne zati laha na zatin ubangiji wa mustahil intiqal wa zawali ya koru a ce wannan siffan ta fita intiqali ta tashi daga wajen Allah wa zawali ko ta gushe ta koma wani guri waliza ista'aza bi ridallahi ayyana tare da Allah to ai kaga abu ne zatiya ba ta intikali ba ta zawali wani za ista'aza bi sallallahu alaihi wasallam iz law kana yasimu intikali da zai yiwu ridan lahi ya fita daga Allah wa zawali ya gushe lakunna na qulu da za mu faɗa fi ba'd al-awqati a wani lokaci yuwafiqu zawali zalika shay'un minha za mu ce za a datar da gushewan ikon Allah wata rana babu ba za ta kuna muƙayyadatan lahu ba za su zamo tana tare da Allah ba wannan zurfin tauhidi ne fa yana gaya maka yadda ubangiji yake tsayuwa baya bukatuwa zuwa ga wani abu ne wannan abin da yake son ya gaya maka kenan saboda dan an ce aduwwul lahi kufaru aduwwul lahi bai ciru Allah yana son su suna son Allah ba bai ciru akan hakan ba shine ke kawo dalilai tukunna li adamin wujudi masta'adha bihi saboda rashin samuwan masa azali abin da ya nemi tsari da shi fiya cikin ta falan ma kana mustahilul zawal da ubangiji ya kasance ya kori wajen gushewa wal intiqalu da ciruwa ista'aza bi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi ridaka min suhudika wala ma kana suhudu kaga suhudu min Allah daga Allah ne la wujudu lahu fi zati ka gani abin da ake son ka gane ridan lahi ma Allah suhudun lahi lan yakun ma'ahu ai ba suhudu ne fushi ne can siffa ce kamali nan kuma siffa ce nukusani saboda haka akwai baci shi yasa ce a uzu bi ridaka min suhudika suhudika rida yana jikin Allah ne ba zan ce jiki ba sai ci to ya zan yi ma a gane kalmar in mun ka kwatanta shi da haka zai zamo ala wajen hikayatin linafam don mu fahimci fushi baya tare da Allah amma yarda na tare da Allah yardan nan na Allah a ko'ina Allah yana tare da shi amma fushin Allah ba ko'ina yana tare da Allah ba ne a shi gefe yake dari'un anhu tare da komi na Allah ne amma wannan kamala ne wancan nukusani ne to sai ya ce to wala ma kana so da lahi tunda fushi ya kasance daga Allah ne amma la wujud lahu fi zati ba za ka same shi cikin zatin sa ba inna ma huwa min sifatil fi'li me yake sa fushi ai min sifatil fi'li fakat ista'aza minhu saboda haka amma ridan yana tare da Allah li'annahu sahihul intiqali shi wannan mai ingantuwa ne zai ciru wazzawali zai gushe da kawai min min siffatin fi'ili saboda siffa ne na aiki la min siffatin zati ba siffa ne na zati ba ka ji guraren da ake son ka gani shine shi siffa ne na aiki amma saboda haka yana ciruwa yana gushewa gabarin Allah domin za ka yi mu'amala da Allah ba fushi tare da shi to amma rilan kowane lokaci yana tare da Allah ko saboda shi siffa ce zati amma wannan sifa ce muntakilin wancan kuma ka'imun da zati li zati fi zati eh fushi sai an yi wani aiki tukunna yawwa in aka ce an dauke sai tashi a gurin in an ce yana nan sai to amma rilan da'iman yana nan ina ha na'am an gane ko lamin sifati fa inna zaka domin za ta fi gaito ridan yana cikin yarda ne ala ala abadil abad a cikin abad har abad fi haƙƙin mumin wal kafiri akan haƙƙin mumin da kafiri ka ji gurin da ya tabbatar maka da cewa wannan soyayyan dai tana nan tana nan saboda ai rida ne kuntu kanzan mahafiyan nan uraf falamma ahabbtu to hubbun nan ai yana tare da rila ne ai yarda ne to rilan na tana min abadil ila abadil abadi wannan shine shi da nake gaya maka siririn karatun ne siriri da yawa dama karatu in yayi nisa sirarin cewa yake kamar ma babu bacacce ma ai wannan shine yake magana anan to kaga ai fa inna zati fi gayati rida shi ubangiji a isa na rida ala abadil abad fi yaqil mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri kaga kenan dan an ce al kufaru ada'u makiyansa ne bai canza ba amma kuma masoya ne akwai soyayya fil abadil abad domin da yaddansa yayi su to wannan yaddan lilmumin wal kafiri ne wal allal mu'aridu fi hada wanda yake ganin cewa abun yayi tabayuri ne ya samu mu'arada ya kula yana cewa fa ma waqa'atil ahbari min zikri sawdin layi abin da ya faru da labari ne daga cikin fushin Allah wa ganabi fi ayati bayyana cikin ayoyi ka kauli ta'ala fi qatilin nafsi kamar yadda Allah ya ce cikin wanda ya kashe kansa wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu Allah ya fushi da shi ya la'ance shi yani li qatalin nafsi bi ghairi haqqin ga mutumin da ya kashe rai ba tare da haƙi ba waka qauli fi haqqil kafirina da ubangiji ya faɗa fi haqqil kafirina inna Allah la'ana al kafirina wa adda lahum sa'ira Allah ya tsinewa kafirai ya musu tanadin wutan sa'ira halidina fiya abadan da su tabbata har abada wa amsali hadhihi al ayat kasira da alamomin wayannan ayoyi masu yawa to bari zai kawo maka yace to ba ga yadda zaka yi kawarware ka gane karatun wal jawabu an haza shine wannan duk yana bambance maka ne ka gane karatun yadda karatun yake to wannan karatun yayi zurfi ta wanda baka salati wa annabi sai dai ka dinga ji kaman ana yin hira ko ana zauranci saboda kwakwalwar ba za ta bude balle ka yi idraki shi kuma alfahamu shine ake nema inda inda alqira'ati fahimta ka fahimci me ake son ka gane in baka fahimci abin da ake so ba zai zama kamar salul hineriya amil asfara ne e daidai yake da haka wal jawabu ana haza abin da jawabi akan wannan anna tilkal uqubati wannan uquba min subhanahu wata'ala daga ubangiji lan takun li ishfa'il gaidi ba dan warware fushi bane wala lilhuqil hikidi ko kuma saboda saduwan hikidi fi zati cikin zatin Allah au gillu ko kuma ya rike ka zai rama fa inna zatal muqaddasa zati muqaddasa munazzatun an haza Allah baya ya riƙon mutum ko yayi gillu ko yayi hasada ko yayi hikidu wai kaimar bari sai ya maka wannan ta'ala an ai mutarriqun anillahi ai ba siffan sa bane li'annahu ghafurur rahim eh ba siffarsa bane fa inna zatul muqaddasa munazzahatun an haza zatul muqaddasa ta tsarkaka wa inna ma tilka kamalatul uluhiyya wannan kamala ce ta uluhiyya fal uluhiyya laha wasfani to uluhiyya tana sifofi guda biyu ne ka gane wasfun akwai siffa huwa li junudil haqqi suna nan da runduna na gaskiya wa nurun wa sa'adatin akwai haske akwai arziki wasfu sani siffa na biyu jundun zulmi shi kuma akwai runduna na duhu wal batil wa shaqawata akwai barna akwai tadewa fa kullu ha kamalatun dukkan su kamala ne uluhiyatu subhanahu wata'ala na uluhiya wa ta'alluqat mashi'atu anan ne mashi'at tara taya la shay'a ne kharij an hadha minwali ba wani abin da ba zai fito ba sai daga cikin wannan wai ma an-nur was sa'ada wai ma al-batil was shaqawa kuma duk gabaki dai sun fito ne daga siffofi guda biyu na kamalatul uluhiyya wannan kamala na ubangiji tafiya a cikin Allah shine zai sa ka gane irin wannan sai ce to wa ma utlika duk abin da aka fitar fil kufari cikin kafirai min al adawati na daga adawa wal galabi fushi wa sudi fushi fa inna ma huwa fa inna ma hiya ahwalun wani halaye ne ittabadha kamalatul uluhiyya wanda kamala ne na ubangiji ya cika ta ta ta'aqabu alayhi amma za maka motsi akai shine mu'aqaba eh gashi nan ya fito ne cikin adawa fushi sudu za maka la annaha umurun qa'imatun bi zati ba wannan ne al'amarin قائمة بذات الله مقدسة با فإنما هي من صفات الفعل فقط صفة تأيكي كوي wannan shi ne wal'amur salis na biyu kenan wal'amur salis al'amari na uku min umurin zaci na daga al'amarin zaci almani min shi da tilmaili shi ne wanta hana tsananin kaucewa ilal halki zuwa ga halitta wasu halati da istihala mushabahata halil hawadisi saboda katta yi kama da halitta kana halitta shine yake riko halitta shine baya yafiya halitta shine baya baya rangwami sadisa ne yasa eh na'am sadisa kafin raji'a eh to wannan ka gani law hallafi ha zalika shauku da ya sauka a wannan so au shagafin ko rufi wani wulu da shiga bishiyan da wani abu lamma sallasa alhawadisu wasarar hadisatun mislaha ai da a lokacin sallatul hawadisu da ba a kore hadisi ba wasarar hadisatun mislaha da komi ya zamo fararre ne kamar yadda da da shi ma Allah ya zama fararre ne kenan kamar da wannan ɗabi'a ta zama fararre ne kamar yadda komai zama fararre shi kuma lamarin Allah ba haka bane wa mahalu Allah ba fararre bane abu ne wanda yake shi yana nan ne yadda yake fata ayyana min haza sai fito maka daga wannan anna zatal muqaddasa shi zatal muqaddasa an haza kullahu daga wannan dukkansa la yibbu shay'an baya son komai wa la yabghudu shay'an kuma baya kin komai falam yabqa illa tasarruf al-mashi'ati sai tasarrufi na mashi'a in an yi abu to anan ne sai tasarrufin mashi'a shi zai kawo ka wajen da Allah yake so ko ya kai ka wajen da Allah baya so wata alluqu hadil mawjudati shi kuma an rataya shi ne da dukkan kaunu shine mawjudat is kullu ma ta'allaqat al-mashi'at bi domin duk wani abin da mashi'a ta rataye da shi huwal mahabubu lillahi abin so ne a wajen Allah kaga an nuna maka fata ayyana min haza anna zatal muqaddas an haza zatal muqaddas shi ba hadisi bane an kore maka yanzu la yibu shay'an wa la yabghudu shay'an ba son wani abu ba kin wani abu sai mashi'a ce za ta ramo abu za ta ebo abin ta kawo to mashi'a kuma ta kasu guda biyu cikin ta'alluqatiha bil mawjudati iz kullu ma ta'allaqat al mashiyatu bihi domin duk wani abin da mashi'a ta rataye da shi ko mahabubul lillahi abin so ne wajen Allah li annal muhabbata domin abin so iya ainul iradati shine manufa shine ainihin manufa mata ahabba shay'an duk lokacin da ka so abu iradatan ya zama nufi wal iradatu ainul mashi'ati to iradan shine ainul mashi'a an gane an ji saboda tauhidi ne yare ne tauhidi ne yare ne fai za a rabta haza idan ka fahimci wannan a rabta an na mafil kauni kulluhu mahabubun lillahi to za ka gane duk abin da ke cikin kaunu gaba daya Allah yana son abu li'annahu muradahu domin muradinsa ne kaga kewaye kewayen da aka yi a sashi a nan ya fito nan ya dawo nan ya fito nan ya dawo nan tukunna ka gane abin da ake nufi wai fa yana yin mai da martani ne ga wa'inda suke tunanin Allah ba son kafirai ko kafirai ba sa son Allah suna so ba su da hazzi ne a jikin annabi Muhammadu wannan nan gudun da saurin ganewa to shi ma ba kowa ne ya gane annabi Muhammadin shine addinin ba ba kowa ne ya gane ba annabin shine addinin shine addinin duk wani magana ai annabin da shine addinin eh annabi shine addinin eh ka gane hakan ne tashin hankali saboda an ɓoye an ɓoye an ɓoye an ɓoye wannan libasin cikin wannan tufan wannan cikin wannan tufan kana buɗewa kana tafiya kana tafiya kana tafiya sai ka je ka ta dama kai ne za ba ka gane ba sai ka koma ka duba duk alamomin kuma ya gari kuma yana jikin shi lanau muradu kafiruhum wa mu'minuhum muradin Allah ne da kafiransu da mu'minansu izla laula ta'alluqul iradati domin ba dan ratayuwan iradan Allah bihim da su ba ma aujadahum da Allah bai samu same su ba kana subhanahu wata'ala ne sayyidina Musa Allah ya faɗa wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam hina talaba fi ilaki qaruna lokacin da ya nemi Allah ya halaka da qaruna kala lahu sai ce inni ja'altu al-arada tuti'uka faf'al biha ma turidu ka gani na sanya ƙasa ta bika ka aikata abin da kake so da ita fadakal alaihi daru zahab sai ta shiga ta bi shi suka shiga gidan zinare wa haula uzama bani isra'ila akwai manya daga cikin mutanen banu isra'ila mimma kana yu'azzima li duniyahu wanda suke girmama annabi Musa saboda duniyan da ke suke girmama karuwan saboda duniyan da ke hannunsa fa qala lahum sayyidina Musa alaihi salam sai annabi Musa ya ce musu man kana li falyakhruj wanda yake tare da ni ya fita daga wajen karuna wa man kana li karuna falyabismahu falyabismahu wanda ya kasance da karuna ya tsaya tare su faharaja nasu kullum mutabarri'una min qaruna faharaja nasu kullum duk mutane suka fita mutabarri'una min qaruna suka bar qaruna illa qalilan sai kadan ne suke tare da qaruna fa qala alayhi salam sai annabi Musa ya ce ya ardu huzihim kasa kama su kaga irada ta shiga ya ardu huzihim da ku je da kuma fa za a yi rikicin wa kana ala kursi azimun min azab yana zaune akan kujeran zinari na zina kujera mai girma na zinari fala mara al ardu akaza lokacin da ta so ga kasa ta kama shi tabtali ul kursi tana hadiyan kujeran wa kana mal'unun aliman bi amrin laysa jahilan bi shi kuma tsinan nan shine karuna yana sane da abin da Allah yake nufi bai jahilci da shi ba alima anna amran lahi layiqahu ya sani cewa al'amarin Allah ya riske shi kama da hikal kuffaru kamar yadda ya riski sauran kafirai fataba sai ya tuba falam yajid li tawbati sabilan amma ba a saurare shi wajen tuban eh ba a saurare shi ba ya tuba amma ba a saurare shi ba fa qala lahu sai ya ce masa ya Musa ya ne Musa ji karuna na shattuka Allah ina hada ka da Allah war rahimi ina hada ka da da zumunci kaga wannan kalman kaga wannan to ana tawassuli da shi eh eh eh ar-rahim واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ko wattaqullaha atasaaluna bihi wal arhami wattaqullaha wattaqul arhaman idan ka kasa yin tawassuli da annabi tawassuli da annabi ya zama illa to an yi tawassuli da zumunci zumunci akai annabi ne to ga nasin qur'ani wattaqullaha wattaqul arhama ka ji tsoron Allah ka ji tsoron zumunci ko wata kulla allazi ta sa'aluna biyu shine eh wata kulla ta sa'aluna biyu ka ji tsoron Allah wanda ake tambayansa bil arhami da dan zumunci shine wannan annabi Musa karun dan uwansa ne sai ya ce ai ga shi nan ne ai yasa nayi fassarar wancan ayar ai nassin ne shi ya Musa na shattuka Allah war rahima na haɗa ka da Allah ina tawassuli da zumuncin da ke tsakaninmu kaga kenan kai tawassuli da manzo Allah kai daidai babu wanda zai ce maka sai dai in dan iska ne eh shikenan falam yaltatit lahu annabi Musa bai waya masa ba walat tasharat bihi bai yawai wa ya qulu alaihi salam annabi Musa na cewa ya ardi huzihi ya kasa kama su hatta kammala karuna saba'ina marratan sai da karuna ya faɗa so saba'in wawa yunashidu Allah wa rahima yana haɗa shi da Allah da zumunci wal kalimu alayhi salam annabi Musa ya kulu ya ardu khuzihi khuzihim kasa kama su fa inda kamalu saba'ina lokacin da ya gama na saba'in yana roƙon shi da zumunci ittalatu al-ardu sai kasa ta haɗe karuna wa gaba fi ha bi kursi da shi da kujeran da yake zaune na zinari kasan ta haɗe shi fa ila al'ana ya tajaljalu ila qiyam sa'a har yanzu yana tafiya a ƙasa har zuwa tashin kiyama la yablugu qaruha illa an-nafr fi suri ba zai je ƙarshen ƙasan ba sai ranar da za a busa tashin kiyama fa hata ballahu musa to kaga abu an dawo waye ba shi mushiya ko da irada to ta dawo musa kai haka kaga an gwada shi ne musa kai haka ka gani fa'ataba shine ma'anar mu'atabi fa'ataba Allah Musa itaban shadidan qala Allah subhanahu wataala yastagisu bika sab'ina marratan yana neman taimakon ka haso 70 falan ta gisu baka taimake shi ba walau istagasa bi marratan wahida la gastu da ya barka ya kira ni so ɗaya dan amsa masa shi ne ai ni nika to duk wayannan shi ne walau istagasa bi marratan wahida la agastahu da ya nemi da ni ya kira so daya ya barka ya kira ni ni zan mar summa qala al-haqq lil Musa sai ubangiji ya faɗa Musa hal tadari lima lan tarhamahu ka san me yasa baka ji tausayin shi ba la annaka lan tahlika dan ba kai kai shi ba babu soyayya tsakanin Allah da kafirai abin da shi da nake son ya nuna mutane kenan hal tadari ka sani liman lan tarhamahu dan me baka ji kanshi ba li annaka lan tahliqahu dan baka halice shi bane walau halaktahu la rahimtahu da ka halice shi da ka ji tausayin sa summa qala lahu sai ya ce masa wa izzati wa jalali nayi rantsuwa da buwayata da jalalata la ja'altu al-arda ba'adaka daw'an la la la ja'altu al-arda ba'araka daw'an li'adin ba zan sake ba wa ƙasa dama ko wani ba tunda na gwada ka wato na ga baka ji tausayi ba to daga daga kanka ba zan sake ba wani dama ba in ji Allah eh ba wa ƙasa dama ta ci wani ba zan ba zan yi ba ha to kaga irin wa'annan to kaga ya ba wa malaman zahiri amsa in suna ganin akwai mu'arada Allah baya son kafirai ce ba yana son su ga nan sai ya fito da shi to wannan irin abubuwan ne fashe wacce ne dinga fitowa da shi a duniya wannan shi ne fa wajen shahid fuskan da zai baka magana shine kaulin Allah subhanahu wata'ala li Musa alayhi salam li annaka lam tahlikahu dan baka halice shi ba walau halaktahu la rahimtahu da ka halice shi zaka ji kansa wa qaruya anna qaruna shi qaruna sami'a Yunus alayhi salam ya je annabi Yunus hina ulke fi batanil huti lokacin da aka jefa shi cikin kifi wa yasagi su yana neman taimako wajen Allah fasa ala qaruna al mala'ikatu sai karuna ya tambayi mala'iku almuwakkili na bi azabi wanda aka tura su su yi mara azaba an ya tarquhu aka ce su bashi hatta yas'alu sayyidina yunus alayhi salam ya tambaye sayyidina yunus shi karunan fa fatarqu suka bashi fanadahu sai kira shi ya yunusa man ladhi balaga bika ila hadha alhal me kai ka wannan halin qala lahu alayhi salam sai ya ce masa zunubi laifina ne kallahu qarun sai qarun ya ce irji ila maulaka fi awwal qadamin tajidu ka koma baya awwal qadamin da ka bari ka shiga sabon koma baya ma'ana tub ilallahi shine dalilin da duk wanda aka baka lokaci numfashin ka bayan wani an baka ne dan ka tuba saboda kuskuren ka na baya shine dalili shi yasa ba yadda zaka yi ka shiga dariƙa ka mutu kafiri ba yadda za ka yi ka mutu ba mutumin kirki ba yadda in ba ka yi saboda wannan daman saboda shi dan adam da'iman a cikin kuskure yake amma saboda jahilci bai san kuskure yake ba yanzu mun da ka je ka samu malami ka ce ya gaya maka laifuffuka guda sittin ba zai iya ba shi ya ɗauka in baya zina baya shan giya baya shan taba baya ƙarya baya ha'inci yana ganin iyakansu kenan ɓoyayyun sun ninka wannan so dubu ɓoyoyin sun ninka wannan so so ala'asar ma fi zalika imam bismillah to wannan haka abubuwan suke gudana to kaga ashe kenan mutum ba zai iya ganewa ba Allah ya kiyaye eh yace irji ila maulaka fi awali qadamin tajidu qala hu yunusa sai annabi yusuf ya ce fa malaka me ke gare ka an talanta tub ilallahi baka tuba zuwa ga Allah ba kan ya ce rajatu ilallahi ta'ala ala qadami sidikin wannan ana gaya maka haduwan su ne a gurin da suka hadu ai shi ya tajaljalu fil ardi saboda haka sun hadu ba ga maka an kashe shi ba saboda haka an ba shi dama ya fitar da wani ilimi a wannan halin eh shi ne ce to fa malaka kai kuma me naka an talanta tubi lallai kai ma ai baka tuba zuwa wajen Allah ba eh kala law yace rajatu ila Allah ta'ala ala qadami sidikin na koma zuwa ga wajen ubangiji ala qadami sidikin wato qadami sidikin abinda aka min alkawari kenan lakin taubati tuba na wakkaltu ila ibn halati an dora ni ne a wajen dan dan uwa dan dan uwa na ibn halati dan yar uwa na Musa alayhi salam falan ya kabila wato ba a bani daman in roki Allah bane ka gama shi'an da ta rabu gida biyu annuru wal annuru waz annuru was sa'ada az-zulm was shaqawa min babil mashi'ati shine muta'alliqun bil insani to ana tafiya a nan ne zaka iya gane menene asalin ilalu da yake faruwa wa dan adam yace da ya da ya waiwaya wajen rabul izzati to amma an hana shi ya waiwaya saboda wani karatu ya tabbata saboda mashi'a ta ja shi a cikin zulmuwar shakawa da ta koma cikin nuru da zai ce ya rabbi kuma an yi hakan wani yana cewa a zamanin annabi Musa ai an bubbuga abubuwa da yawa ne a zamanin annabi Musa saboda ya gamu da yin iska banu Isra'ila Yahudawa ba karamin haddarai bane sun ba wa annabi Musa wahala kwarai da gaske akwai wanda yake tawassulat ya da gunkinsa ya sanamu adini kaza ya sanamu adini kaza ya sanamu adini kaza gunki bai saurare shi ba fa akhta lisanu fa qala ya samadu badalan an yakul an yakula ya sanamu faqala ya samadu faka ballahu hajatahu sai annabi Musa ce a ubangiji ba ba kai da kira ba gunkin sai yake so ya kira fa fa lisanu faqala ya samadu ce ya Musa in qala ya sanam fadan ya jifu wa qala ya sanam fadan ya jifu faqala ya samadu falam ajib fa bal farqu bayna samadi was sanani tunda ya ce ya samadu ya samadu ya ya sanamu ya sanamu sanamun bai amsa ba yanzu ya ce ya samadu ya ce ko da kuskuren harshe yi to ya kira sanamu bai amsa ba sai ya kira samadu kuma an ki amsa ba to in kuma ni kansa mai bambanci na tsakani na da gunkinsa kaga mashi'a ce da ta zo da harshe biyu zulmu da nuru a lokaci daya to abin da ake son mutum ya gane kenan a cikin ma'arifa to daga nan ne har za ka gane ainihin illanka da laifinka yana za ka yi ka sarrafa wani abu ya gyaru na'am fadalla haza wannan ya mana nuni ala annal halqa halitta kulluhum mahbubuna lillahi dukkan suna son Allah mu'minuhum wa kafiruhum an dawo kenan wa aidan li ajali annahum muzahir al-uluhiyyati saboda ajalin cewa mazahir na uluhiyya ubangiji halakahum ya halicce su ne zahara fihim kamalati uluhiyyati ya cika kamalan uluhiyyarsa wani za ya kula alal haqa'iqi to sufaye lam ya haluka halqan abasan Allah bai halicci halitta dan wasa ba subhanahu wataala yuriduna suna nufi annahu laysa samma mahalukan ba summa bane samma fata ne in kace summa larabcin ya ya rikice eh annahu laysa samma mahaluqun lillahi ta'ala mujarradin anil fa'idati babu wani babu wani halitta na Allah wanda ba yi shi dan fa'ida ba kowa da fa'idarsa ba wanda aka yi shi a banza la'anan muzahiru a hakani wa uluwiyati saboda suna bayyana hukuncinsa ne da uluwiyarsa fa bana bima qarrarnahu sai ya bayyana cikin abin da muka tabbatar annal khalqa kullum mahbubuna lillahi dukkan suna son Allah wala yaltafat la abhasi ala zahiri karka karka waiwaya dan binciken malaman zahiri min kusurin sun takaita ne ilimin su bai kai ba ka ji ya faɗa malaman zahiri sun takaita ne min kusuri akanihin daga fahimtarsu fahimta hali wannan min ulumil arifina yana daga cikin ilimin arifai laisa li ahli zahiri fiha majalun malamin zahiri ba shi da ba shi da matata ba shi da ba shi da mashiga cikin wannan mai ba wa qadissa dalla shaykhana shaykh mu ya kafa dalili yarjillawan fi ma zakarahu fi sharhi hadhihi al-aya a cikin sharhin wannan aya al-mutaqaddima wa tawuce min anna al-kuffara kafirai dakhilun ta tafi datul muhabbatin lahi suna cikin karkashin kewaye na soyayyan Allah wa rahmati da ramansa bi kauli subhanahu wataala saboda fadin sa wa rahmati wasi'at kulli shay'in su ba sa cikin shay'in shi yasa shauti yani in ya kawo abu ya aji dalilin ambatan littafin da jawahir ma'ani kenan babu wani abin da zaka zo kai sama da ba zai yi wallahi in ya faɗa arifai masana Allah na duniya yadda suka zo in ya ai babu ɗariƙar da ta tara malamai a duniya kamar ɗariƙar Shotisen. Duk wani gagararren malami in aka haɗu sai ya zama almajirin shi. Sai dai ba gaskiya yake so ba, in kuma ya ja to tun daga can zamanin da aka ji ana tsitsi nemar, eh ya lalace kenan. duk inda ya kai da abubuwansa saboda in ya haddace wasu tijani ne shehu tijani ya haddace tun kafin shekara ashirin ya haddace in bangaren hadisi ne a ƙasan magarib ga baki dai shine na uku a duniya ba a yi kamansa ba su uku ba a yi kamansu ba a bangaren ilimin hadisi a magarib ga baki daya irin wayannan abubuwan ga su nan har jinin gata ita ce pass a yi ba su ita ce pass a yi ita ce algeria morocco tunisia duk su ne magari shi ne tana ciki kaga wara mace wasu a kullu shayin fasa'aftu buha lillazina yattaqun ka gani lillazina yattaquna kaga kana radiyallahu anhu shehu da ne sake cewa ma'anahu sa'aktubu halisatun min al'azabi eh za mu rubuta ta halisatun ta tsarkaka min al'azabi lil ladina yattaquna ga wanda suka ji tsoron Allah dallat al-aya ala anna al-halqa halqa lahi ismani anan aya ta nuna maka wato halittar Allah sun rabu gida biyu kuna wa kuna haka da nan da can eh ismun mu'azzabun marhumun akwai wanda musu azaba kuma ba musu rahama wa qismun marhumun faqad akwai wanda kuma za musu rahama ba musu azaba faqad la azaba alaihi ba azaba shike na tara ma karatu amma qismul marhumul mu'azzabu qismin da za musu azaba musu ai musu rahama musu azaba kana subhanahu wataala azabi usibu bihi man asha'u ka gani wa rahmati kuma wasi'at kulli shay'in to nan muke insha Allah eh nan muke ai ba ma jefa kan wuta ina kan wannan lawo wa ma sinfi sani amma sinfi na biyu alladhi huwa marhumun bila azabin fa qala subhanahu wa ta'ala fa sa'aktubu halil ladina yattaqun Allahumma ja'alna lil muttaqina shine anan wannan kofar anan ne su bai suke ittaqullaha wa yu'allimukumullah wannan shine kofar daga nan ne duk komi in aka kai nan gurin kuma sai ka ji an ce man amila bima alima awrasahu lahu ilman min ghairi la yadalibu za mu gadar da mutum ilimin da bai nema ba ma za mu sanar da shi wannan shi suke ce madrasatu sufiya wannan takawa wa huwa silahul aqwa shine kayan yakin da yafi komi karfi yafi komi kuma tafiya tsoron Allah. Inama ya Allah min ibadihi al'ulama'u, da shi nan dai, wa ma wara fi qawli ta'ala abin da yazo cikin fadin ubangiji ma yunaqizul umumur rahma wanda yake warware ammi na rahama fi qawli subhanahu wa ta'ala walladina kafaru bi ayati llahi wanda suka kafirce da ayoyin Allah wali ka'i da saduwa da shi ulaika yi isunin rahmatil dan Allah ke yi su ne wanda suka ede kauna ga ramin Allah wa ulaika lahum azabun alimun to kaga yan wutan farramatu fi hadhihi al-aya a cikin rama a cikin wannan aya allati yaqisu min hani wanda suka ɗebe kauna kaga wala ya as min rauhillah ka gani ko hiya aliyas nan fita ne yi aljanat fakat fa inna muharramatun ala kulli kafirin an haramta wa kowane kafiri saboda yi ramati وليست الجنة في غاية رحمة الله تعالى با وي الجنة ne ita ce gayar rahman ubangiji gaba ɗaya ba a'a ai part part fa inna rahmatan la la tuhid bihi al-uqul rahman Allah ai hankali ba ya ke ba yarhamul kufaru kaifa yashau Allah yana rahama wa kafirai yadda ya so wa kan zakara ba ga Allah haƙaiki to an ce hakan ne ma Allah ya yi sosai ana ba azal ahwalin rahmatu fi alin nari akwai bayanin rahama cikin yan wuta min al-kufari annahu yuguma alaihim ana sumar da su ne fi babu lauƙaci wani lokaci fa yakunu na kannai bai zama ka masu bacci la la hissuna bi alam al-azabi to ma baka gane ba ai wannan ma ya kamata mutum ya gane ranar tashin kiyama shin ai akwai wanda ake sa su a cikin wuta amma su yi ta yawo kuma yan wuta sunan su wanda suke kurkuku yanzu shugabannin kurkuku su ma yan kurkukun ne ta ma a ciki suke tare kuma suke da wancan amma wayannan munaqimuna wa zalika masjununa mu'azzibun to ai haka ne na tare suke sai a saka a cikin wutan kuma a ce an cire maka zafin sai ne yanzu ba mu ba muna dan ciki talauci talaucin nan ba dan wuta wuta bane haka ai dan wuta wuta ne haka amma in ka lura talaucin mutumin da yake zikirin Allah da yake salati wa annabi yayi daidai da na yan izala wallahi ba dai bane domin in ka kalle shi sai ka ga ran shi ya ɓaci kamar an zagi uban shi kuma babu talauci ne kawai kowa ma haushinsa yake ji kuma rashin zikiri ne da salati wa annabi rashin zikiri ne salati wa annabi inda zikiri ne salati wa manzo Allah dan naira dubu sai ya wadatar da shi albarka ya ake sawa ai laysa laysa ligina bi kasrat almali walakin ligina gina nafsu ai arrahmatu rahmatu ne ai abubuwan yana nan sun matahadiru baina aidihim anwa'as simari kuma a cikin wutan za ka musu nau'i nau'i na abinci wal ma'akili da abinci ‘ya'yan bishiya ba ya kudu na fi gayata a garariyar su ci kuma yadda suke so sun ma ya ci kuna sannan kuma sai su farko min tilka sakarati daga wannan magage fa yarju ne ila ayyab sai a dan mai da su fa haza min jumlatir rahmatil lati tanalu al kuffar wannan yana samun kafirai kun ga eh Allah ka taimake mu. Ai, takmil ko mu bashi sai gobe. Mun shiga dai dama ya ce zai dogon magana, to a nan ne za ka gane Allah ji kan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa da ya zo rasuwa da ya zo ta'aziyar Shehu Tijjani sai ce Abdullahi Bayero ya koma ga Allah bai karar da tijjaniya da komai ba shi ne ya karu da ita ya ce shi ma tijjani zangon bare bare bai karar da tijjaniya da komai ba shi ya karu da ita ya ce ɗan uwanku alfakir ibrahim ni ma zan koma ga Allah ban karar da tijjaniya da komai ba tijjaniya ne ta karar da ni malam idan mutum ya duba abin ya gani sai ka gane menene abin sai ka duba tafsirinsa in aka zo wajen wani tafsiri sai ka ce ce zalla qadamul mufassir huna rahimallahu Allah ya ji kan mai wanda wane kafansa ya zane a nan ya fasaranta kaza da kaza da ya gane kaza ne da aka ba cikin suratul hudi da ya ce yana magana akan menene ar-rahman al-arsh eh yana magana akan wannan sai ce da anan da yawa kaban masu tafsiri sun kauce sai suka sai suka fahimci ar-rahmanu da Allah ne ce ba ba Allah bane annabi Muhammad ne abu yace abinda suka kasa ganewa dukkan ran mumini yana nan daga alimun nasuti zuwa alimul mulki yake tsayawa dukkan annabawa su kuma daga kan alimul mulku suna tsayawa ne a karkashin kursi ulul azmi su ne a kursi su kuma zuwa a ruhinsu yana tsayawa ne zuwa ba kaiwa al'arshi a kursi aka tsaye da su manzan Allah shi kaɗai ne ruhinsa yake al'arshi ya ce shi ne dalilin yin wutiyar sallan wutiyar ai kasan dun nafila ba mai ƙarfin wutiyar amma ba kowa ne sani ba dun nafila domin manzan Allah in baka yi shafa'i da wutiyar ran tashin kiyama in kun gamu kuka da ido da annabi sai ka zabge saboda kunya to wannan wutirin guda ɗaya ita ce siffan sai na rasulullah ya ce to manzo Allah ne shine shi kadai akan al'arshi saboda haka ar-rahman wal arshi istawa sifatun li rasulullah manzan Allah ne Allah ce muke Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana san manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت من كواهد عاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة